الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم جمعة تقص جوات رمضان hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ɗaya ga watan biyar watan me kenan ko haihuwa annabi isa alaihi salam shekara dubu biyu da ashirin daidai mun dawo za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu yan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akram kallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم na'am وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم na'am إذ قال موسى لآله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تسألون na'am to alhamdulillah har yanzu dai muna a cikin suratul naml wanda mun kwana akan aya ta biyar wanda Allah subhanahu wataala yake cewa ulaika allazina lahum su'ul azab wa hum fil akhirati humul aktharun masu wancan miyagun halaye na rashin imani da Allah mun kawatan masu da ayyukansu suna tafa ganniya Allah ya ce masu wa'innan halayen su ne wanda suke da mummunan azaba tun a nan duniya haka nan kuma a lahira su ne mafiya tabewa sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da ambata irin ni'ima da baiwar da ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce bai yi ma wani annabi irin ta ba dukkan annabawan Allah baki daya kowane annabi yana an san littafin shi ne ta hannun mala'ika sai Allah ya gaya ma mala'ika tukunna mala'ika ya gaya ma wannan annabin illa banda ‘yan wasu abubuwa na munajati kamar yadda aka rinka yi da annabi Musa alaihi salam amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ran da Allah ya saukar da alqur'ani da yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka wannan ranar sai Allah ya saukar da ilimin alqur'ani baki daya a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai ba a bashi umarnin ya rinka faɗi ba ko ya karanta sai in an gaya mashi karanta sai ya karanta kamar ya sani amma yana jiran umarni to shine na Allah subhanahu wataala yake gaya mu annabi wannan baiwar kuma in ka kalli zuwan annabawa ga sakonni za ga cewa su an aiko su ne yanki yanki yanki yanki shi ko manzo Allah an aiko shi ne ka fatan linnasu bashiran wa nazira to cikin irin wannan baiwar sai Allah ke gaya mu aike shi wa innaka haƙiƙa kai ya rasulullah ka ganin girmamawa ce Allah ya yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lamiri da kafin tashbih cewa haƙiƙa kai latulaqqal qur'ana lalle kana an san wannan alqur'anin kana fisgo shi ma'ana ana kana an san shi kai tsaye milladin daga wajen hakimin ubangijin nan wanda yake mai hikima alimun kuma wanda yake mai cikakken sani subhanahu wataala nan Allah subhanahu wata'ala ya cire saƙon alƙur'ani daga hannun mala'ika Jibril ko da ake aiko shi to dan Allah ya ce kawai ana yin abin ne kai tsaye minallahi ila rasulillahi daga Allah zuwa ga manzon Allah sai ya zama ko da an aiko mala'ika jibrilu da wahayi to kawai zai faɗi sako ne amma shi manzon Allah ya san sakon kaga haka aka rinka yi a wajen da mala'ika jibril na zuwa ya nemi manzo Allah kaman tilawa alqur'ani zai zo in an saukar da aya yana fadi manzon Allah na fadi yana fadi manzo Allah na fadi yana fadi manzo Allah na fadi to saboda Allah na da kishin manzon Allah sai Allah ya ce to daga yau wani dalili ne gita mai tsawo sai Allah ya ce to daga yau idan jibrilin ya zo yana fadin sako kawai ka zama kaman kana da ɗan ƙaramin yaro ne mai shekara biyar zuwa goma sai in na shi ta aiko shi wajen ka ta ce ya ayi kaza ayi kaza da Allah duk abin da yaron ne ya faɗa ya ka maimaita aji za ka yi kawai to haka manzo Allah ya mai aka mai da jibril tsakanin Allah da manzo Allah sai Allah ke ce mashi la taharru bihi lisanaka da ta ajalaki ya rasulullah daga yau kar ka ƙara motsa harshenka dan kai gaugawar karanta alqur'ani inna alaina jam'ahu wa qur'ana hakika tattar alkur'ani gare ka da karanta shi mu a wajenmu yake mu ne za mu karantar da kai shi kuma mu ne za mu haddatar da kai shi Allah ce to fa iza qara'ana idan mu muka karanta shi mana muka karanta maka fattabi qur'ana ka bi abin karantawa kaga an cire malaika jibrilu an tabbatar da Allah da manzon Allah to shine Allah ya ce ya rasulullah hakika kana an sa alqur'ani ne daga wajen Allah mai hikima ko mai cikakken sani wanda hikimomin nan nashi aka ya dinga saukan maka da su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har ya kammala maka wannan saukar da alqur'ani to bayan Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan hikimar tashi sai ce to ya rasulullah bari in gaya maka abin da ya auku da annabi Musa alaihi salam lokacin da ya baro wajen ɗan uwan shi surukin shi annabi shaibu alaihi salam idan muka koma cikin can baya cikin suratul shu'ara kenan za mu ji inda Allah subhanahu wataala ya faɗi kissa annabi Musa tun daga haihuwar shi har ya zuwa tafiyar shi Madina da dawowa za ka yi ta ji a cikin surori daban-daban suratul anbiya da sauran a surori to nan sai Allah subhanahu wataala ya yi ijazin wasu abubuwa da yawa sai Allah ya yanke magana haihuwa annabi Musa wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa idza khifti alayhi fala wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fi dami wa la takhafi wa la tahzani inna raduhu ila zuwa di Allah ya tafada abubuwan da suka auku wannan duk sai Allah ya yanke wannan sai Allah subhanahu wataala kawai ya yanke maganar a abin da ya auku ga annabi Musa a gidan Fir'auna cewa bayan ya zama kamar dan sarki ya rinka hawan dokin Fir'auna yana yawo a gari yana da dama rannan kawai ya fita sai ya gamu da wani dan uwan shi banu Isra'ila ya yi ici wani bai tsaye shi kuma ya ce dole wannan icin sai an kai gidan Fir'auna wannan banu Isra'ila na ganin annabi Musa ce Musa ka taimake ni zai kwace min ice kai dan uwana ne annabi Musa alayhi salam ya zo ya ce ma wannan dogaran Fir'auna ya bari ya ke tunkuɗe shi yana tunkuɗe shi kawai sai ya faɗi ya mutu sai annabi Musa ya ce to kaga abin da ya auku eh ka kame bakin ka kau icce ka kara gaba kar ka gaya ma kowa ni na ture shi ya mutu yanan wannan mutum ya tafi to ana nan kuma bayan yan kwanaki kuma wannan mutum ya ƙara wa icce nan an nemi wanda ya kashe dogaran Fir'auna a rasa ya ƙara ya ice kuma sai ya ga annabi Musa kuma aka ƙara haɗuwa wani daga cikin dogaran ya ce sai an kai ice gidan Fir'auna to shikenan yana ganin Musa ce ya Musa zo ka taimake ni irin yadda ka taimake ni rannan da wani zai kwace min ice ka kashe shi annabi Musa yana zai ce innaka laga wuyin bube kai dai wawa ne sakare shikenan to wannan ya tona asirin ashe annabi Musa ya tura wannan ya mutu to wannan fa yamma zai gaya mu Fir'auna cewa ga halin da ake ciki lalle mutumin nan gashi gashi to nan da nan Fir'auna ya tattara kan Musa ce duk inda aka ga Musa a kashe shi to akwai mu'minin ali Fir'auna an ce shine baban Sayyidatina Asiya wasu kuma sun ce a ba shi bane sai ya maza maza ya zo gun annabi Musa ce to Musa innal mala'a ya atabi'una bika liyaqtuluk lalle sarki yana umarta a kashe ka wa kawai inni laka minan nasihin annabi Musa a takaice dai ya bar garin Misra bai san inda za shi ba kawai ya tafi walan ma tawajjahat liqama da yana qala asara bi an yahdiya bi sawa as-sabil annabi Musa ya kama hanyar Madina ce Allah ka shirye da ni madaidaiciyar hanya annabi Musa ya isa Madina ya je iska mutanen Madina suna ɗiban ruwa a rijiya ya koma gefe yana ta gani ikon Allah a matsayin shi na bako an gama sai ga wasu ƴan mata guda biyu su kuma suna tattare tumakansu kuma an kulle rijiya ba mai ɗeban masu sai ta so ce to ku ma ka ɗabu kuma me labarin ku ba ku ɗebi ruwa ba ka ce ai mu ba ma cakuɗayya maza da mata dan mu baban mu annabin Allah ne annabi Shu'aib da haka kuma mai ɗebo mana ruwan bai zo ba yanzu muna ta tunanin ya za a sai ce ina zuwa an ce murfin ƙofar ƙato arba'in ke ɗauke shi annabi musa ya sa hannu ɗaya ya ɗauke shi ya haci gugar ƙato ishirin ke jawo da ita ruwa annabi musa ya sa hannu shi kaɗai ya jawo ruwa ya ba su dabbobin suna koma annabi shi abu ya ce ya aka yi suka ce ai wani mutum muka samu kamar aljani kaji kaji ya ce to ku je ku zo min da shi ana zuwa da shi suka gaisa da annabi shu'aibu an ce lokacin annabi shu'aibu ma ya makanci gama gaisawa ce da ya gaya mai daga misra yake da shi gidan fir'auna yake gashi gashi da kafirin nan mai cewa shi Allah ne yace daga can to a takaice dai annabi Musa ya zauna a gidan a bisa cewa zai yi kwadago na kiwon dabbobi shekara takwas ko shekara goma amma sadakin shine annabi shu'aibu zai dauki tashi ya bashi to amma wannan an ce shari'a su ce mu a musulunci ba a yarda da wannan ba sai dai uba ya ga damar ya ɗauki kuɗi ya ba ya ba mutum ya ba ƴar shi ya ce ya biya sadakin da amma ka ce maka noma shekara ka za ka ba shi ƴar bai halatta ba dan sadakin na ƴan ne ba naka ba ne ka ce annabi Musa alaihi salam ya shekara goma bayan ya gama abin da aka ɗaura mai aure da ya taho bayan sun taho a hanya ita matar sun taho tana da ciki kamar yanzu ka ce wata tara kuma suka taho a cikin dare kuma annabi ta haihu a cikin daren ga sanyi ga bacewa hanya sun bace hanya ga haihuwa to ana cikin wannan suna tafiya suna tafiya ko annabi Musa alaihi salam sai ya hangi wani haske da ya hangi wannan haske da mai je gobe abin da suke bukata sai ruwan zafi sai wutar da za ta jike ga sanyi ga dare ga du sai da ita ita da ɗan dabbobin shi ya tsaye da su ya ce to ki jira ni ana a wata ruwa kuma an ce a ba shi kaɗai ba ne akwai a sauran abokan tafiya ce ku jira ni na hango wuta can go zan je in ma a samu ɗayan biyu ko dai in samo wanda zai nuna mana hanyar da za mu tafi ko kuma in samo mana bakin wuta wanda matata za ta ci ta yi wanka to shikenan a annabi Musa alaihi salamu ya tafi ashe wannan hasken ba wuta bace hasken Allah ne Allahu nuru samawati wal ard to shikenan annabi Musa alaihi salam yana zuwa maimako ya ga wuta kawai sai ya ga wata itaciya ana ce mata uballif ai uladdik kai yana sunan na dan uladdik sunanta uladdik ya iske wannan itaciya a wani a wani yanki itaciyar baki ɗayan ta ta dau haske tun daga kafan ta har sama wannan hasken da ake hange daga nesa shine wutar kamar da yanzu ka zo wani gari ne an ɗauke wuta amma sai ka hango wani gu ana walda da Allah kai mai ka hango wuta amma in kaje me haske ne to hasken Allah subhanahu wata'ala ne annabi Musa alayhi salam yana zuwa wannan guri kawai sai ya ji an ce mai kai Musa faqla al alayka innaka bil wadi al muqaddas duwa shirka takalminka an ce wannan takalmin na annabi Musa alayhi salam takalmi ne na fatar jaki haka wasu malaman suka ce wasu ko malamai ma haƙi kudu suka ce a'a ana son a koya ma annabi musa tarbiyya kaga ko mu al'adar mu ta wuza yana daga cikin tarbiyya in zaka je gun babban mutum ka cire takalmi shikenan annabi musa ya cire takalmi yana cirewa kawai sai ji wannan itace tana cewa innani ana allah la ilaha illa ana fa abudni wa aqimus salata li zikri ni ne Allah ba abun bauta da gaskiya sai ni amma wa itaciya to nan akwai rigima itaciya ta ce ni ne Allah kuma ga annabi Musa fa ya baro gur annabi Shu'aibu ka san dai bai zamanin gidan ba tauhidi sai kuma ga itaciya ta ce ni ce Allah kuma ta faɗa da wannan harafin innani ana Allah haƙiƙa ni ne Allah kuma shi itaciya yake gani da haske to abinda zai hudar da kwakwalwa nan gwam shine shi dai Allah a magana shi ba harafi ba sauti to ya akai kuma kuma harafi da sauti ya fita ko makara kuma kalmar da ta fita tana da farko tana da ƙarshe tana da lokacin da aka fara ta tana lokacin da aka gama ta ita ko magana Allah ba farko ba ƙarshe ba harai a fahimci wata gaba nan kayan wuce Allah na magana ko ukallama Allah Musa da kalima to magana Allah yanda zaka iya gane ta kamar yanzu ne misali kun yi alkawari da wani mutum cewa karfe sha ɗaya da rabi da Allah ka gaya mai cewa an fara karatu da Allah lokacin da za ka tuna cewa wane koya ce in tuna mai an fara karatu wannan abin da za ka ji ya zo a zuciyarka yana da harafi yana da farko yana da ƙarshe to Allah ne ya magana da kai haka ita magana Allah take ko wani abu naka ya bace lokacin za ka gane yana gu kaza ai kawai za ka ji wata ma'arifa ne na sanin abin ya zo ma to haka magana Allah take to amma nan kuma ga ita ya ce ya ta ce innani ana Allah haƙiƙa ni ne Allah to anan na ake samun mugayara da dambarwa tsakanin wanda suka san ilimin shari'a da haƙiƙa da wanda suka san ilimin shari'a kawai kaga yanzu in ma karatu na kusa yanzu Allah da ina karatu nan sai nace maka innani haqiqa ni wake faɗi maka ni ana Allah ni ne Allah Allah yanzu duk wanda ya dau wannan dalili na faɗa da wanda ya ce ni ne Allah biya sunan mu kafirai amma kuma gashi na ce ni ne Allah kun yarda kenan ina nan ina wakilcin Allah ne ina maimaita faɗin abin da Allah ya faɗi ko a baɗini ka san cewa inna ni ana Allah ban isa ba haka ne ko amma a zahiri wa ya faɗi ni to to na idan mutum na da ilimin shari'a kawai ya aika rigima da shi ya ce shi ne Allah ya ce shi ne kaza to su ma arafai masanan Allah su abin da suka ɗauka a irin nan idan mutum ya zo ya yi magana wadda aka ji maganar da nauyi ta ji ƙarfin shi ya ce wannan ba magana ka ba magana Allah ce wata rana an yi haka da ko imamu ahmadu bin abu hanifa ne an shi haka bayan lasar suna zaune kawai sai wani yaro ya zo ce ma imamu ahmad imamu abu hanifa kun fasalli kun fasalli ka shi kai sallah ka shi kai sallah yaro dan karai Allah wannan tunanin yaro ne sai kawai tashi bayan la'asar yi nafila raka'a biyu ya sallame sai almajin suka ce an karɓi kalla wannan lokacin an ce makaruni ne ai nafila ya aka yi kai nafila sai ce to wallahi na ji tsoron kada ya zama cewa Allah ya bani umarni ne ta bakin yaron nan ba an ba zaka ni abin da na kalla yaron nan tunanin shi da hankalin shi bai isa ya ce in tashi in sallah ba a sai dai ubangiji ne ya umarce shi wannan akwai iskali na akwai iskali wata rana shi ma irin haka wani wasu wani shehi suna tafiya da muridan shi layin da aka saba bi sai aka saki layin aka bi wani guri su muridai saboda ka'ida ka'idar tafiyar su sufaye in dai na Allah da annabi ne ba a tambaya ba a tambaya haka annabi Musa da Khadra suka koya mana ba a tambaya kaidar ilimin sufanci wanda shi haka walau abukaka lakinnahu maliku nafsaka wala tudabbir shi kenan ana ta tafiya su muridai sun san an saki hanya shi kuma shehi bai san an saki hanya ba kawai suna cikin tafiya ya wani yaro ya leko sai ce wajadaka ballan fahada wajadaka ballan sai wai wai ce to ku ba ku cewa mun saki hanya abin da yaran ya faɗa wa kenan ce ba ku cewa mun saki hanya karon Allah ai mun sha ko a kowa da ya ce to wani ya nuna mana hanya lalle an sanar da mu cewa mun bace amma kai yanzu in yaro ya tarbe ka yana wajadaka ballan fahada ko kallon shi zaka yi sai ka ce tilawar shi yake kai ya manta karatu abu gai da haka abin karatun yana da wahala karatun mare yana da wahala shi yasa kake jin idan mutane da sun zo sun hawa sai su zame a ciki idan mutum dari suka yi tarbiyya to sai an yi fasahar gaske za a samu goma zindiri saboda abu ne mai wahala mai rikici kaga da yanzu inna ni ana Allahu la ilaha illa ana dinnan ka sake ta yanzu ta tahi ba zai kaga ana neman a taro yan mutum ba to da haka malamai sun yi magana cewa ita wannan kalmar innani ana Allahu la ilaha illa ana a magana itaciya ce da Allah ya tajalli a cikin ta to sai magana Allah ta tajalli a harfa annabi Musa ya ji fuska farko kenan a fuska ta biyu kuma malamai suka ce a'a ba haka bane ai Allah na da iko akan komai yau kuma Allah ne kuma ya canza yayin annabi Musa magana da harafi dan annabi Musa ya fahimci abin da yake wasu kuma suka ce a an fassara magana annabi Musa ne da alqur'ani tunda shi da larabci ne kamar yanzu misali yaran da Allah ya magana da shi yanzu qur'ani ne ya fassara mana yaran ba mai jin shi sai annabi Muhammad to da haka sai da zai faɗa wani sai ce innani ana Allah abinda Allah ya ce gina amma shi magana Allah ba harafi ba sauti ba farko ba ƙarshe to amma dai ƙarshe kuma malamai sun ce abinda kawai ake nufi cewa yin magana ma da bin diddiki cikin irin waɗannan maganganun guluwi ne da bid'a kamar yadda wani ya tambayi Imam Malik ko ya tambaye shi game da istiwa'i ar-Rahman al-Arsh sawa Imam Malik ya juya kai ya juya kai ya saddar da kai ya tashi yace to al-istiwa'u ma'lum wal kayfiyatu majhul was su'alu an hadha guluwin wa bid'a ce aka rujuhu minna yace to istiwa'i idan an ce istiwa'i kowa ya san abin da ake nufi da istiwa'i kamar yadda nake zaune din nan amma kuma yanda Allah ya istiwa'i shi an jahilta ba a sani ba yace to yin tambaya ma game da wannan shishigi ne ko bid'a ne yace wanda ya tambaya nan ku fitan mun da shi kai ƙara zuwa nan gwa dan bid'a ne to da haka Annabi Musa alaihi salam Allah subhanahu wataala ya ce mashi innani ana Allah la ilaha illa ana fa'abudni wa kuma salatu lil daga nan dai a Allah kuma ce tambaye annabi Musa wa ma tilka bi yaminika ya Musa a cikin da'a ko me a hannunka yace Allah sanda ta ce ina ina jingina da ita ina bugo ma dabbobi na ganye da ita ina yin wasu abubuwan daban-daban sai Allah ya ce jefar da ita annabi Musa yana jefar da ita kawai ta zama macijiya ta nuho shi annabi Musa ya kifa da gudu Allah ya ce kai dan aike na bai tsoro dawo amata wannan fa ana ma annabi Musa tarbiya ne annabi Musa yana kama ta koma sanda sai aka tada wata iska da tsoro ya kama annabi Musa sai ya maza maza ya sa hannun shi cikin hammata sai Allah ya ce fito da hannu yana fitowa sai ga hannun ya zama kaman security life zaka ce ko wani abu yana ta fafal fafal fafal ya dauki Allah ya ce to za mu aike ka ne wannan su ne mu'ujizozi guda biyu da za mu aike ka da su to shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana yake cewa annabi Musa alayhi salam ka tuna mana isqala Musa li alihi inni anafsu nara ka tuna lokacin da annabi Musa alayhi salam yake ce mutanen shi inni anafsu nara haƙiƙa ni na hangi wata wuta ku jira ni sa'atikum min hadi khabarin da sannu zan zo muku da wani labari daga gareta na mu yanda zamu gane hanya mu tafi aw adikum bi shahadin qabasin ko kuma za mu zo muku da wani shahab wani garwashin wuta qabasin abincin nowa wanda in na zo muku da shi la'allakum tasalun watakila kwa dafa ruwa kwa jidimi da shi to nan bi shahadin qabasin din an ce wata rana annabi Musa ya tambaye Allah ya ce ya ubangiji na san ka ji komai gashi ka aiko mutane a cikinsu akwai annabawa akwai mursalai akwai mumine akwai kafirai akwai dabbobi duk dai halitta akwai jamadatu akwai kaza kuma ubangiji ka ce kowa ya san ka kuma ka ce kowa ya san ka ne da hasken ka ya ubangiji shi wannan hasken naka bai raguwa ko bai karuwa Allah ce ya Musa ni haske na yanda yake haka yake bai karuwa bai raguwa sai Allah ce ma annabi Musa yanzu da zaka je cikin banu Isra'ila dubu saba'in sai ka kunna wuta idan ka kunna wutan nan sai ka ce kowa ya samu abincin na wuta idan ya zo ya cinna wutan nan kowa daidai ta kowa zai cinna ya ce a ce kuma in ya cinna wutan nan wannan wutar ta ragu ya ce ba ta ragu ba ya ce to haka haske na yake yanzu in ka gwala wuta duk mutanen duniya kowa ya zo da kara ya cinna da Allah wutar ka za ta ragu kuma kowa mai ɗiba kuma nan me ya bari to haka hasken Allah subhanahu wataala yake annabi Musa ya sujada ga Allah ya ce ya ubangiji na gane abin da ake yi shi yasa shi hasken Allah kowa yana samu ne gwargwadon kusantaka shi da Allah subhanahu wataala lalaku salfalan ma فلما جاء نودي عن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين annabi Musa alayhi salam falamma jaa lokacin da yazo wajen wannan wuta da annabi Musa yazo gurin wajen wannan itaciya wanda zai gana da Allah subhanahu wataala nudiya sai ya ji an kira shi an ce mai an buri kaman finnari lalle an sanya albarka man finnari ga wanda yake a cikin wuta wa man haulaha kuma an sanya albarka ga abin da yake a kewayenta to waye man finnar wanda ke cikin wuta wasu malaman kawai suka ce Allah subhanahu wataala da yawa zaka je yana cewa tabarakal ladzi bi yadihi mulk tabarakal ladzi nazzala fawqana al abdi tabarakal ladzi insha'a ja'ala sahihan ja'ina albarkatu da alhairai sun tabbata ga Allah wanda suka tafi anan sun ce Allah na natsar da zuciya annabi Musa alaihi salamu ne akan cewa ya gane cewa zai yi magana ne da albarka wasu malaman suka ce a manfin nar din nan wannan itaciyar itaciya ce shajaratun mubaraka wannan itaciyar tunda hasken Allah ya sauka cikinta to ta samu albarka hakanan kuma wa mana haula da kuma duk abin da ke kewayenta shine wannan ƙasa ta sham da ake annabi Musa alayhi salam ya yi wannan yayi wannan munajati ne a kasa mai albarka a cikin kasar Sham mana'ulaha kuma sune mala'ikun da suke kewaye da wannan haske na Allah subhanahu wataala to su ma an sanya musu albarka baki ɗayan su wa subhanallahi rabbil alamin kuma tsarki ya tabbata ga Allah ubangijin talakai ubangijin kowa da kowa mai tafiyar da lamarin kowa da kowa subhanahu wataala da haka a nan gun in ka kula cewa za ka gane ashe manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama mai albarka ne nan gashi Allah ya ce don hasken shi ya sauka akan itaciya an ce tana da albarka don haske ya sauka a ƙasar sham an ce tana da albarka don haske ya sauka ga mala'iku suna a kewayen an ce suna da albarka wannan faɗi a ƙasa ne ina ga wanda ya ce saman bakwai ya gana da Allah to shi ya gane akwai abin da ya fi albarka ya kamata a ce yana da shi da ka shi manzo Allah ma a ce wai Qur'ani sai ya ce mai mai albarka bata lokaci ne annabi Isa da bai kai shi bane ce waje alani mubaraka da ma kun ko ko wani gun zaka ji yana magana ya ce wa barakatun alayka annabi Ibrahim alayhi salam ga yana ya ce shajaratun mubaraka duk suna da albarka sai kuma annabi Muhammad shi sai an faɗa yanda wa misalin yake kamar yanzu ne wani muloniya sai ya zo fadar garin sai ya ce masaukin garin ku duk a tara talaka kowa zan ba shi dubu ɗari ɗari shikenan aka yi ta layi ana bada sai da duk talaka suka kare dan Allah sai an ce maka an ba sarkin garin ku ai shi a ce an ba shi ma dubu ɗari ai ƙasƙanci ne haka ne ko to almanzo Allah a ce wai a ai Qur'ani bai fito ya ce manzo Allah ai ne albarka bane ai wannan mutum ya zama bai da fahimta ya zama kawai karatu yake sandan ai manzon Allah shine albarka shine albarkan ma da annabawan suka samu da manzon Allah Allah bai aiko shi ba ina annabi Musa ina annabi Isa ina itaciyar ina ƙasar kudus duk suna ina da haka manzo Allah shine albarkar da suka samu dan annabi Musa a gun annabta masinja ne shugaban na ciki shine annabi Muhammad nan kawai dan sako ne to ka gaya wa banu Isra'ila annabi na nan zuwa annabi Isa ma ba yana cewa mubashiran bi rasul yati min ba'di ismuhu ce ni dan aike ne ya wa akhzallahu mizaqan nabiyina لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا تؤمن النبي ولا تنصرنه قال أقررت وأخذت على ذلك إسري sai da annabawa suka dau alkawali sun yadda da annabta kunna Allah ya ce to na nada ku wakilanci to da haka manzo Allah alaihi salam shi sai dai ya dauki albarka ya sa mu wasu ka kalli albarka shiga rijiya ka kalli albarka shiga abinci ka kalli albarka shiga dabino kai annabi alaihi salam ba abin da zai baka mamaki wani matashi ya taba zuwa ce ya rasulullah babana ya mutu muna da bashi da yawa ya ban mana dabinan da mu ma ba zai iya ciyar da mu balle a biya bashi manzo Allah shi in ka sussuke dabinan an kakkade shi ka zo ka gaya mu ya sussuke dabino ya tara ya zo ya gaya mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah mun gama manzo Allah ce mu je gonar aka je ce shi ne manzo Allah kawai da haka ce bismillah sai ya zauna kan dabinan ya jum sai ya tashi ce kai shi la Madina duk wanda ke bin babanka bashi ya zo ka auna mai dabino yace na dinga auna dabino na dinga auna ce sai da na biya kowa bashi dabino na nan yanda yake wannan ba albarka ba ce ga abincin mutum ɗaya ishi mutum dubu ga rijiya kasar azumul ma'i mihin ta'awwada an shi shewa ibrahim ruwa mai daci manzo Allah ya tofa mai mai waya to kaga manzo Allah alaihi salam shi ba mai albarka bane shi uban albarka ne da haka ga annabawa ake ba albarka mu kuma mun samu uban albarka alaihi salatu wassalam na'am يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم نعم وألق عصاك نعم فلما رئيها تهتز كأنها جان ولي مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف طيب إني لا يخاف لدي المرسلون to shikenan Allah subhanahu wataala kuma sai ya ci gaba da yi ma annabi Musa alaihi salam magana ce ya Musa ya kai Musa dan ita kamar yadda a karatu ran nan nake faɗa cewa akwai wasu kalmomi waɗanda su kalmomin ba larabci ba ne kamar ya musa ɗin nan ba kalmar larabci ba ce irin ibrahim ba larabci ba ne yusuf ba larabci ba ne da sauran suna na wasu kalmomi to sai dai idan za a faɗe su sai dai a maimaita su kawai kaga yanzu misali da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa Muhammadu Rasulullah ai kalmar Muhammadu abin yabo ko tana da fassara to amma ya Musa wa a larabci in zaka fassara ta abin da ya za ta zama in ka ce ya Musa da larabci fassara shi da larabci ya wuka as in ka ce Yaqub kana nufin wanda ke bin wani in ka ce Yusuf kana nufin mai bakin ciki bayan cewa ya asfa ala Yusuf to da ka kalmomi ne ba na larabci ba to shi yasa su in an zo sai dai a fassara su kawai a maimaita Allah ya ce ya Musa ya kai Musa innahu lamar ana Allahu azizul hakim ni mai maka maganan nan ni ne Allah mabuwayi alhakim ko mai hikima a cikin al'amura da haka nan Allah na jawo hankalin annabi Musa dan ya zo ya iske itaciya ta dau haske kuma ya ji tana magana to kada hankalin shi ya tashi kaman kai ne yanzu ka ji wani ƙungurmin daji kana zaune ba gida gaba ba gida baya kawai sai ka ji an ce wane me ya kawo ka nan Allah hankalin ka ba zai tashi ba kana tunanin ba wanda ya san ka amma ka ji an ce wane me ya kawo ka sai aka ce kwantar da hankalinka ni ne kanin babanka na gari kaza ni ma jiya na zo ya za ka yi ya ka miƙe kafa to nan Allah subhanahu wataala yana kwantar da hankalin annabi Musa ne ce lamarin anallahu ni ne Allah al-aziz mabuwayi buwaya ta ta wuce ce wannan al-hakim kuma mai hikima ne cikin hikima ta na baro da kai daga Madayana na zo na raba ka da iyalanka na kawo ka nan domin akwai abin da nake so ka yi mani subhanahu wataala na'am to alƙiyasa an karanta na farko sai Allah ya ce mashi wa alƙiyasa ka jefar da sandarka kaga can cikin suratu daha sai ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa ita wannan sanda ta annabi Musa alaihi salam akwai malaman tafsirai da suka kawo kaman a ina ganin mai wannan tafsirin mai ruhul bayan ya kawo mai mirahul labir shi ma ya kawo cewa da annabi Musa alaihi salamu ya je gidan annabi Shu'aib ran da zai fara kiwo sai annabi Shu'aib ya ce mai shiga daki sanduna na nan ka dauko ɗaya wacce ta daidai da an ce shi kuma annabi Shu'aib alaihi salam shi kuma Allah ya bashi sandunan annabawa kowane annabi na da sanda to idan annabin ya wuce annabi Shu'aib ya gaji wannan sandan idan annabin bai zo ba to Allah ya bashi kwatankwacin wannan sanda yana ajira ita da haka annabi Musa da yake jarumi ne yana shiga sai ga wata doguwar sanda sai ya dauko ya bai ce mai dakar kakanka annabi Ibrahim ne cewa amma da ya ta manzo Allah kuma wajen ta bai nufa ba to an ce ya dauko ta tafi shi tsawo ce mai da ya ɗauko ta ta yi ƙasa da shi ya ce mai da ya ɗauko ta ta yi daidai da shi ce to wannan ita ce taka da ɗan uwanka annabi harun wannan sandar kuma sai ya zama sanda ce wacce Allah ya yi mata abubuwa da yawa nan da ya faɗi hi a sai a tawakka walaiha ina jingina da ita ai kowace sanda na wannan wa ahushi biha ala ganin kuma ina yi ma dabbobi na ciyawa da ita wali ya biya mu arabi ukura kuma ina da wasu bukatun daban wanda bai faɗa ba saboda su hankali bai iya ɗauka kama an ce annabi musa ya ji yunwa yana kafa baki jikinta in ya tsotsa abincin da yake bukata irin shi zai ji ya ci kuma in banu isra'ila sun kai dubu kaza to sai ya ɗaga ta sai ce mutum goma su kafa baki wannan ya kafa nan wannan ya kafa nan wannan ya kafa nan idan aka kafa kai kunu kake so ka sha to inda ka tsotsa kunu za ka ci mai nono kuma nono zai ci mai tuwo tuwo zai ci mai shinkafa shinkafa zai ci kuma sanda daya kaga wannan ma'arib ukurani kuma idan ana ruwa annabi Musa alaihi salam sai ya daga ta idan ya daga ta bani Isra'il 70 digo ruwa ba zai same su ba tana zama kamar amfarela tana zama kamar lema kuma in aka je ana buƙatar ruwa an rasa annabi Musa ya ga damar ya bugi dutse da ita ruwa ya bulbulu ya ga damar ya saki ƙasa da ita ruwa ya bulbulu ya ga damar ya ce ma annabi Musa rike kan ya rike ƙasan in suka rike kawai sai ruwa ya dinga ketowa famfo sha biyu ruwa na ba ta kaga sanda ce ba irin wannan ba kuma gashi ta zama macijiya kuma a gama bukata a rike ta ta zama sanda to amma abin da zai baka mamaki yau tana ina ba ta saboda ita bata zama da'ima ba ce mu'jiza ce mu kawai ta lokaci ita kuma mu'jizar manzo Allah mustamira ce duk abin da sandan manzo Allah ta a zamanin shi yanzu da za a dauko ta zata amma ta annabi Musa yanka dauko ta yanzu tana nan amma ba za ta ba wata rana wani kuturu ya zo zai gaisa da manzo Allah sai manzo Allah ya mika mai sandan shi sai ya kama yana kama sandan manzo Allah sai kan sandan ya tsage kawai sai wani bakin jini ya fito kahin a mai da hankali wajen kuturin duk yan yatsun shi sun dawo yadda suke to yanzu ma da za a samu kuturu ya shafe ta haka ne a ba ga rigan manzo Allah ba hadisin asma habulugul marami ma ina ahlus sunna habulugul marami ma an kawo shi ko tace manzo Allah na da wata jubba da yake juma'a yana tarbar baki da ita tace mun kasance muna wanke ma marasa lafiyar mu mu ba su shiga kuma su samu lafiya kaga annabin na nan tayi yanzu ma bai nan tayi to shine Allah subhanahu wataala sai ce mai wa alki asahak ya kai Musa jefar da sandarka a annabi Musa bai san yanayi ba tunda an ce ya jefar kawai yana jefarwa falamma ra'aha lokacin da annabi ya kalli sanda ta hatazzu kawai sai ga tana motsi ka annaha jannun kai ka ce kaman wani kasar gumin maciji sanda kawai ta juya ta zama maciji ai annabi Musa na ganin wannan wallamu dibiran sai annabi Musa ya juya da baya da gudu nan gun Allah na mai aiki ne practical fa yana mai aiki ne ya aikace fa dan ka aje ha da Allah yanzu sai wani ya baka akwati sai ce ka dau akwatin nan da Allah ka kai min kasuwa ashe dan wasa da maciji ne bai gaya maka ba da Allah ba za ka ɗau ko ba ka ɗau da ko ka ɗau da kon kaya shikenan aka je gun wasa da maciji ya ce ina ne akwatin nan ya zo ce buɗe mun shi da ka buɗe akwati me za ka yi ba ka san abin da ke ciki ba to amma tun daga gida sai ce ma to kaga akwatin nan na maciji amma wa macijin nan da an cire mai haƙora bai cizo ka san in zami wasa da shi cire mai haƙori muke da Allah in ka ɗauka akwai matsala da an ce ina ne akwati ai kana iya da ka buɗe maka saka hannu to nan gun Allah na mu annabi Musa aiki ne practical dan a koya mai in ya je wasu sun tsorata shi kada ya tsorata walla mudbiran sai annabi Musa ya juya yana mai gudu walam yu'aqib annabi Musa kowai ke bai ba Allah ce ya Musa Allah ya kira annabi Musa ce ya kai Musa la taqaf kada ka ji tsoro inni la yakhafu ladayya al-mursalun haqiqa ni yan aike na ba sa jin tsoro a waje na kada ji tsoro yan aike na ba sa jin tsoro waje na to shikenan annabi Musa da dama Allah ya nutsar da zuciyar shi to annabi Musa sai ya dawo annabi Musa na dawowa sai Allah subhanahu wataala ya ce kamata Musa ya samu ainihin yaqini kawai sai ya kama a da Allah ko kai ne mai macijin ce ya nuna ma ba ta cizo da an ce ɗauko ta ba ɗaukowa za ka yi ba ka annabi Musa ya kama yana kamawa kawai ita kuma sanda sai ta koma da ke ta zama sanda annabi musa ya tuba ya tuba ya ce ta sanda ce kaga ma inda an bashi umarni da kila ce to bari ƙara gwadawa shikenan annabi musa alaihi salam ya kama sanda ta koma yanda take bayan ta koma yanda take illa man zalma illa man zalama summa baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim وأدخل وأدخل يدك في جيبك تخبط بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين الله سبحانه وتعالى يقول ني أوجينا إن أيكينا بازا جنسو yace in kaga wanda ya ji tsoro a wajena illa man zalama sai dai wanda ya shirka summa baddala husnan ba'da su'in ko kuma illa man zalama astaghfirullah ba shirka nake so in ce ba kuskuren baki sai dai wanda zalama yayi wani aiki irin wanda aka kaddara rai mai yayi daga cikin annaba sun baddala husnan da su sannan kuma ya canza mummuna bayan kyakkyawa ai annabawa suna yin wasu ayyuka wanda zaka kamar laifi ko ba nan mun faɗi yanzu annabi Musa ya yi kisa ba amma za a tuhumai da wannan amma in wani ya kisa yanzu ba za a tuhume shi Allah ce sannan ya canza husnan kyakkyawa ba da su in bayan wancan mummuna fa inni gafuran Allah ya ce to ni ne gafara ne rahimun ko mai jin kai ne game da abubuwan da aka aikata to nan gon an ce Allah na tunatar da annabi Musa ne dan kada ya ji tsoron in an ce ya je gun Fir'auna ya rinka to yayi kisan kai Allah ya ce a sai dai wanda ya zalunci ma'ana ya aikata wani aikin laifi amma ya canza kyakkyawa da mummuna to nan zan gafarta mai in yafe mashi kenan nan Allah na nuna cewa ya gafarta ma annabi Musa ya yafe mashi kuma ko da an tuhume shi ba wanda ke da hakikanin tuhuma sai Allah bayan abu na biyu sai Allah subhanahu wataala ya ce wa adkhil yadaka fi jaybika ya Musa ka shigar da hannunka fi jaybika jaybu aljihu amma duk malam sun sai ce fi ibtika a cikin hammatarka idan kai sakaraj bayda'a wannan hannun naka zai fito fari tas min gairu su'in ba tare da wani aibi ba Allah subhanahu wataala ce to wannan ita ma fi tis'i ayatin suna daga cikin ayoyin nan guda tara ila fir'auna wa qaumi wanda zan aike ka da su zuwa ga fir'auna da mutanen shi Allah ya gaya mana su a cikin bakara da ko arafo Allah ya ji tsoron ayyam tufana wal jarada wal qummana wal zafada ko ayatan mufassila an ai mutanen firawun da annabi Musa ya kira su su bi Allah suka ki sai Allah ya saukan masu da jini duk komai na garin ya zama jini Fir'aun ya ce wa annabi Musa udu lana rabbuka ka roƙa mana ubangijinka bima ahida inda ka da alƙawarin da ya maka la in kashafta anna rujza idan ubangiji ya yaye mana wannan tsananin la nu'minanna laka wa narsulanna ma'aka bani isra'il za mu yi imani kuma za mu kyala banu isra'ila Allah ya janye jini suka ki imani aka saukan masu kwadi komai da ka sa hannu aljihunka za ka ɗebo kuɗi ga kwadi ka ɗebo in ka buɗe baki za ka yi magana ga kwaɗi na zuba tukunya abinci kwaɗi ruwan sha kwaɗi kan gado ko ina kwaɗi fir'auna ya je ko annabi musa ka roƙi allah ka ya yafi mana za mu yi imani suka ki jini kwaɗi aka saukar masu da kwarkwata in kullum za ka yi wanka ɗari to kwarkwata ce ke dinka aka saukar masu da ruwan tsufana ya mamaye gari to irin wannan ne zai da aka yi masa ayoyi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya guda tara ga sandan nan na ciki ga hannu na ciki to Allah ya ce a cikin ayoyin nan guda tara ila fir'auna wa qaumi wanda mun aike ka ne zuwa ga fir'auna da mutanen shi innahum kanu qauman fasiqin hakika sun kasance su mutane ne fasikai masu saba ma umarnin Allah to nan wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce shi ma wannan nan take annabi Musa ya gwada da yasa nan cikin hammata yana fitowa ya ga haske wasu kuma suka ce a'a sai da je gun Fir'aun da Fir'aun ya ce mai to ka zo da wata alama ya saki sanda da Fir'aun da ƴan majalisa aka watse kowa ya kama gudu sai Fir'aun ya kira annabi Musa cikin dare cikin daki bayan daki daki bayan daki in an shiga sai ya ce ma annabi Musa kana gani na sai ya ce ya ce mu kara gaba sai da aka yi da annabi Musa saboda duhu ya ce bai gare shi sai ya ce to kana da wata ayar da zaka nuna min anan ne in fara imani da kai sai annabi Musa ya tuna to ai kawai sai ya sa hannun shi haka yana sa kawai daki sai ya zama kamar rana sai Fir'aun ya ce to ka koma za mu kira mutane in sun imani da kai za mu imani da kai to waɗannan ayoyin guda biyu waɗannan ayoyin guda biyu da Allah subhanahu wata'ala ya saukan ma annabi Musa alaihi salam a wajen munajati Allah ce to ayoyi ne guda biyu zuwa ga Fir'auna da mutanen shi domin sun zama mutane ne fasikai na'am فلما جاءتهم آياتنا آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين الله سبحانه وتعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة lokacin da ayoyinmu suka zo musu mabayyanan ayoyi ga su a fili in ana takama da sihiri gashi an saki maciji an saki sanda ta zama macijiya an kama ta ta koma sandar ta to me ake nema bayan wannan an shiga ɗaki mai duhu an haskaka shi ya ce me ake nema bayan wannan Allah ce kalu suka ce haza sihirun mubin wannan sihiri ne mabayyanin sihiri da aka sihirin ma suna neman ba irin nasu ba a wannan sihiri ne na musamman kaga tun daga nan ma sun miƙa ma Allah lamarin shi na'am وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق الله العظيم
الله سبحانه وتعالى وجهدوا بها suka yi musu da waɗannan ayoyin da aka saukar gare su na sanda da haske da jini da kwaɗi da kwarkwata da tufa da sauran abubuwa ne suka yi musu da su amma abin ban mamaki wasu sai karata an fuso amma wasu zukatansu sun tabbatar da za ka koma gefe kai magana da fir'auna zai ce wallahi musan nan ba sihiri ba ne allah ne aiko shi na taɓa ganin wani cikin malaman tafsir ya kawo ta hikaya cewa shi kan shi fir'auna in dare ya yana fita ya je cikin wani ɗaki babu komai a ɗakin sai shirɓa ya dube tsirara yawan kadibar kasar na yana watsa ma cikin shi yana cewa ya ubangijin sammai da kasar ya mahalicin fir'aunonin da suka gabata da wanda yake a yanzu ya ubangijin da ya aiko Musa da gaskiya ni ba ni bane Allah kai ne Allah ubangiji amma ba na son in kunyata a gidan a gidan nan da duniya ya ubangiji ka kyale ni in dirga ce masu ni ne Allah wanda ka kawo masu shari'a sai ka ɗauke ni don kada in kunyata a gabansu shi kuma Allah saboda ra'ufin rahimu ne sai ya kyale shi da sa ya hito ya dinga cewa ana rabbukum al'ala Allah ya kyale shi wani kuma ce to in kuna da wani Allah ba ni ba ku kawo haka suka yi tayi ga Allah haka suka yi tayi ga Allah an ce shi za wata rana ma sun taba gamuwa da shaitan Fir'auna ya ce wannan wa sai ce iblis ne ce iblis da wanda ya sa ni kafirce ma Allah ya ce eh ce to amma yanzu kai ne shugabana ni na sa ka kafirce amma kai ne shugabana ce dan ni duk wannan abun ban jayayya da mulkin Allah ba kai ko da mulkin Allah kake jayayya to Allah ya ce da ka zukatansu sun tabbatar zulman ta hanyar zalunci wa uluwan da kuma ɗaukaka a bayan ƙasa fanzo kai baka na aqibatul mufsidin Allah ya ce mai sauraron alqur'ani ka duba ka ga ya ƙarshen mabannata ya zama ya ƙarshen fir'auna ya zama an dilmiyar da shi a ruwa ya ƙarshen mabiyan shi ya zama an halakar da su a ruwa to nan gun Allah na karantar da mu wannan ne dan me domin mu gane cewa in Allah ya aiko da sako mu ansa mu bi wanda suka kibi ƙarshen su baya yin kyau Allah ya sa ƙarshen mu yayi kyau alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gani saboda yanayin lokaci shi ma ne kamata mu kwana sai kuma Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya yarda da mu Allah ya yarda da ayyukan mu alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu alazim wa ballaga rasulul mustafa alkarim alhamdulillah ban sani ba ko akwai tambayoyi na'am akwai akwai daga cikin umma na'am ce assalamu alaikum malam wai idan kafiri ya kashe kafiri na'am wanda ba su taɓa kalmar shahada ba to malam wanda aka kashe zai shiga aljanna ko na'am to wai cikin mata ummu cikin kwamitin mata ummu hadu suke tambaya cewa wai idan ka kafiri ya kashe dan uwan shi kafiri to wai shi ma wanda aka kashe zai shiga aljanna to ai su kawai in kafiri ya kashe kafiri an yi ragab ne daman dai duk wuta suka nuwa tunda ba imani da haka ya kashe banza to banza ne ya kashe banza kamar yanzu ne kana da raguna guda biyu a gidanka sai suka yi karo ɗaya ya kashe ɗaya to ya shike na shi ma ne ka zo ka kashe shi ai ka kara mai ciyawa ka ce ka ga yayi ƙarfi ya yi wancan lafiya kenan an kashe banza ba wani hukuncin da za a yi tunda ko an yi hukuncin dai ina suka nuwa gidan wuta Allah ya gyara mana na'am wa alaikumus salam yalla ta malam amin a mutum suna an ce a sa a raɗa ma yaro suna bayan kwana bakwai na'am to amma yanzu da aka lissa ba sai a ga kwana takwas sannan ake yin suna sannan a yi yanka ya mai na'am ai kuma wani suna kamar yanzu da aka haifa kamar yau alhamis sai ya suna Mm. sai ce kwana bakwai zai kenan ce kwana bakwai kenan.
Na'am.
ya lissafin a to ai shi abin da ke am- au- aukuwa a wajen suna idan aka yi haife yaro to misali yanzu kamar yanzu nan sai aka yi maka haihuwa to sai gobe ne ɗa sai an kwana ana lissafi da kwana ne ba ana lissafi ba ne da wuri kaga yau misali yau muna juma'a ko idan aka yi maka haihuwa in Allah ya kai mu asabar wuni nawa kenan biyu amma kwana na in Allah ya kai mu lahadi kwana na wani uku kwana biyu wuni uku kwana in Allah ya kai mu litinin wuni hudu kwana uku in Allah ya kai mu talata wuni biyar kwana hudu kwana hudu in Allah ya kai mu laraba wuni shida in Allah ya kai mu alhamis wuni bakwai kwana shida in Allah ya kai mu juma'a wuni takwas kwana bakwai kwana bakwai haka ana amfani da kwana ne ba ana amfani da wuni ba ne an fahimta an fahimta na'am mutum ne ya ci da biyu sai je sallan mangarba kuma sai da biyu shi a baki eh to menene hukunci sallah eh eh to in mutum misali ya ci dabino ya rinka jin tashin shi a baki ba za a ce sallar shi ta baci ba sallar shi nana yauwa shi yasa gudun wannan ma'aishi za aka ce in mutum zai yi sallah ya kuskura bakin shi ko babu laifi insha sai Allah kuma mutum na'am ya ya ci irin abin da ruwa ya rika taso mai ana kallon na'am shi ne ne hukunci to shi ma dai mau kaman magwas kenan ko Eh.
shi ma babu laifi dan mutum yana ya ci wani abu kuma ana sallah yana taso mai wannan babu komai da ma da azumi ne in wannan abin na taso mai har ranka zuwa yana jin ruwan abincin da ya ci a makogwar yana koma to na azumin shi ya kare an fahimta amma dai dan yana jin taso shi kawai bai zo makogwar ba azumin shi na nan ita ko sallah babu komai insha Allah wa alaikum salam na'am idan mutum haka an tara sallah haka Na'am.
da ya ci wani abu haka na'am to yana so ya samu jami'a Mm.
to sai bai samu ba bayan ya je na'am ya halatta wani sallar shi na da kuskure eh mutum ya ci abinci bai kuskura bakin shi ba sai ya je bi sallah sallar shi na nan sallar shi tayi babu laifi insha Allah wa alaikum assalam amin kamar yi wanda wannan ya magana suna na'am wasu tun kafin a a yi bakwai da suna kuɗin sunan yaron na abin na'am to shi game da faɗin sunan yaro abinda dai aka yi shari'a sunna ta fi gudana tun daga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mafi yawan ƴaƴan manzo Allah sai an yi kwana bakwai ran bakwai da hantsi a yi masa aski a yanka masa rago ko sai a faɗi sunansu to amma wata rana da aka haifi sai na Ibrahim al-Mu'azzam shi kawai manzo Allah na fitowa da azuba tun ka ada da sallah ya ce cikin daren nan an haifan mun ɗa namiji na za mai sunan kaka na Annabi Ibrahim aka wuce ko naka shi ba a nemi ranar bakwai ai wani abu ba to sai malamai suka ce saboda ni ya kace manzo Allah ya yi wannan ne dan ya ba talakawa wanda ba su da ikon yanka ma 'ya'yansu rago da yi masu walima ranar bakwai dama ka gani da ce sai ranar bakwai ka faɗi sunan shi a dinga neman ina rago zai yi babu ina za a ci abincin suna babu to tunda aka haifi ayan haihu ya sunan shi wane an wuce ko kun kai matsiyaci ne talaka ne haka da abin da za da an haihuwa ya ka faɗi sunan shi kawai an wuce ko in ko kana da abin da za ka yi ka bari ya ranar bakwai insha Allah malam askin da da askin da menene ma shi sai an yi sunan na lafiya eh abin da aka fi so a shari'a yau ranar bakwai ta yi a yi mai aski shi za a fara yi a yanka mai rago tukun sai a faɗi sunan shi kaga mu ko ba haka ake yi. yawa kaga mu yanzu sai a zo a yi taron suna in ma mata sun raina ka ya ce ba za a yi askin ba sai an gama hotunan biki ka gani ka fada so kawai ka aske shi yawa in an ma irin su wannan taban mali ba ya za ka yi da shi ko za ka aske shi ba wani shi alaikum salam na'am wani malami ne yana cewa wai bai halatta ba wasu su yi ma wasu su ma kuma a ce kuma wani abu kuma a ce kuma wani abu
to ba ta da amfani to to gaskiya nan ni abin nan sani ba gaskiya bane da mutane ke addu'a suna cewa Allah ba ka kawai lil mu'minina wal mu'minati to su kuma ubannin su waye ko ko iyayen su waye mu da ba ai mutun na addu'a ne da wannan ka shole na wal ihwanina allazina sabaquna bil imani to ihwanina wanka da kaninka sabaquna bil imani wa akaci to zaka gaskiya wannan ba haka bane duk wanda ya yi wani mutum addu'a wanda a zaɓi shi to kenan in aka yi wannan ma zuwa ziyartar makabarta bai da amfani ina hadisin da manzo Allah ce idan mutum ya je makabarta zai wuce ya karanta Fatiha daya kul wallahu sha daya da bismillah la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu bi yadi al wa huwa ala kulli shay'in qadir ya karanta ya ce ya bada ladan daga mutanen makabarta duk mutanen makabarta Allah zai gafarta musu shi kuma Allah zai gafarta mai zunubi adadin mutanen makabarta kuma hadisi ne sahihi to shi ko ina wannan hadisin ka san da wasu in ƴaƴan shi sai sun mai addu'a ya dawo ma Allah ya ka gaskiya wannan ba gaskiya bane Allah ya gyara shikenan fatiha salatul fatiha Allah ya samu gama lafiya اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا هادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره وابتداءه العظيم اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونسدي عليك ونرجوك ونعبد ربك جدا انك تعلم بالمسرفين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين. يا رسول الله.